أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز
آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara dorinmu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke yankwalkar kada abin nan da magaran jamhuriyar Nijar yau muna litinin 26 ga wata na ramadan hijira shekarar 444 wanda ya dace da 17 ga watan hudu 2023 a jiya mun kawo ƙarshen tafsirin suratul rahman insha Allah yau za mu shiga suratul waqi'a insha Allah kayan nan tambayoyi a cikon bayani jiya bayani da muka yi na mas'alar maganar dacewar idi da juma'a yin idi ya wadatar da juma'a wani dan uwa ya aiko min da wani makatsa wani dan karatu na daya cikin malaman na kasar Saudiya ne Ruhaili ne na san malamin wanda shi yana bayani cewa abin da yake mahirin jari akwai sallar azhar tuna ga aida mun aje na muku bayani ga na ka muku nasu na hadisan kuma malamai kowa da maganar shi na ambata muku magana ta sayyid sabiq mai fiqh sunna wanda ya kawo magana cewa na wajibcin sake a zuwar haka yake wajen daga hanabila amma ce a zahirin adamin wujo zahirin magana ba magana wajibci to wannan malamai ne shi balata saudiya na mamaye wa hanabila ne kuma akan haka suke ba mamaki kuma wani malami ya ce dole akwai saɓanin wajen malamai amma nasin da muka kawo magana inganci duka ruwayoyin ingantattu ne duka da marfu'in da na'ata na ibn zubairakin cikin sahiyar albaniwa shi na karanta kan ba maganin inganci su inganta kuma zahirar ruwayar yadda ta aka na shi abdullahi bin zubair cewa lam yazid alaihima hatta salar asar nasin zahiri da kai bai ƙara wata sallah ba bayan raka'a bi ta idi da yi ta sallar asar kulli zahirin nasin haka ya kawo kuma haka ya tabbata daga yesu kuma ruwayar ce tabbatar ta kan haka kuma kowacin kalma na marfu'i na cewa idi biyu ya haɗe kuma ga shi za mu san da idi mai so ya zata wa ina mu jami'un kaga cewa wanda bai so ba ya san mishi akan juma'a kuma ba mai kama ka duma su ce a ba da kama ka ruwaya daga sabon komon zaɗan ya ce amma ku yi azawar ba mai kama ka duma sabanin duk iya mutum ya kama ka ruwaya da annabin ko sabi sabi ka za ce azawar za a yi wani fahimta ce kan nasa sai yana kuma malamai kowa da irin fahimta shi amma dai shi annabi kuma kowa san aka ce an doke juma'a an san daren juma'a babu sallah azhar kuma ne ahiri ba ce dan kai muka juma'a shi na ta imamu shokani dan dauki abu nan sa fara kaman jahilci ne ma ko rishi a ce ba sa kiya misali imamu shokani cikin nan auta fare ya bayani ya ce ba wani madogara imamu shokani ce ba wata madogara da wani zai kawo maka ta wajen sallah azhar cikin nuna wata alamar shukari idan malaman sun yi bayani kuma ya zo ce kaza kaza ne ana kuma fahimta ce malamai ba laihi dama ko su sun ce dai a je juma'a inda dama ba laihi ba ne amma ana magana wajibci ne babu fara sai wannan ke cewa mai magana ta mutum allah mai cikawa bai lahiya allah mai cikawa a cikin ramadan to shin me matsayin ramadan kin da ya huce da bai yi ba da sauran wata na ramadan dan uwa babu sabani akan cewa ramadan kin da baka zo wata daban abiya maka ko ya wuka ana magana wancan kanshi da ya huce wanda ake cewa a ramawa azumi shi ma da sabani na ramuwar azumin ramadan ya kuma su gani azumin da ake ramawa zahiri na ta azumin addawal na bakance allah an gamin kaza zan yi azumi kaza ko ka kare min kaza zan yi azumi wani azumi shine dole ka rama shi dole a rama mai shi daga baya amma akan ramuwa azumi na ramadan da ake bin mutum bai rama ba akwai saɓani kan shi gaskiyar magana to yanzu duk nan ana magana wanda azumi ya same shi karshen lahiya bai samu damar ramawa ba har allah mai cikawa shi wannan wanda azumi ya same lahiya kuma bai warke ba daman azumin bai haushi ba ba da alama mashi daman azumin bai haushi ba tunda bai warke ba Allah mai cikawa ko duka watan shanye gaba daya Allah mai cika daga baya mataka bai warke ba nan ba ba wani sabani azumin san bai haushi ba balle ma arama mashi in ba magana ramawa mutum azumi wanda ya mutu cikin jiya a wata na Ramadan ba rama mai azumi sai magana ta sallah bayan sahu na harko bai cika ba an ce sahu na biyu babu sallah eh yanda magana take a ba ana magana sahu na biyu babu sallah ba cewa la salata liman salla khalfa saf la salata lil munfarid khalfa saf ma'ana magana dai babu sallah ga mutum guda da ya sallah bayan sahu nasan hadisin haka ne ba sahun baya ba a kai daya ka zo ka tsaya bayan sahu mutuka akwai wuri a sahun gaba aka ce babu sallah to nan akwai ruwaya wadda mai bulugam ram ya kawo ta a wishdarar ta ahadan ko ba ka tsara ko ka janyo mutum guda a cikin sahun na gaba sai ku yi sahu da shi to wannan ruwayan daya ba ta da inganci kuma ta saba ma umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na azo ana gwagwarmayya na sahun gaba to dan Allah mutum ya zo ya zo da gaugawa da wuri ya samu sahun gaba kai ka makara je ka mila shi baya ha ba ka akwai rigima ka ka ka mila shi baya na zai da gama gaskiya kaka janyo kowa kuma wanda jaka kaka bi shi ruwa ba tabbatar inganci wanda suka ja wani kurin inda wuri ka shiga an da wuri kake shiga shine baka da sallah amma babu wuri ya cika zaka sallah kai dai a bayan sahu shine da maka kenan kurin na wata an gani sai bira mai tsaka da daga mai da kako nan da kako nan mai tsaka da kako ha magana ta da kako nan wai mutum na ihuda sallah sauran kwana biyar a an samu dai ruwa ta ibn umar sauran kwana biyu sallah kana iya hudawa eh sai akwai shi kuma iya magana cewa ana cewa modidi bid'a ce kuma ina magana ina magana musabaka an wa duka wannan magana kan da ya kata na takaice yan uwa eh ku gane mu ba ma cewa kaza bid'a ce sai da magabata sun hudi ba mu muka ce mulki bid'a ce ba dan mu muke karatu a yanzu dokowa muke ga littafin magabata su suka ce bid'a ce ba mu kawai ba kuma ka dauko magabacin da yace ita wannan bid'a ce akwai mas'ala dan uwa ta magana musabaka na amata muku anan sabanin malamai akwai suka musu ibn qayyim rahimahullah yayi magana akan magana musabaka ta qur'ani ko ta ilimi ya kawo ta akan hanyoyi na tashiji yadda aka ba da dama yin tsere na akan abin hawa ko kibiya abin yaƙi ne ganin shi ma abin na addini wannan kanshi abin da ya dogara ya kama ganin duk da akwai malamin sunna ta yi ta albani da mawalla iya ga ta kanta ba wata hujja hatta ta musabaka wani hujja ku gane mun taɓa ji muna kira zuwa musabaka musabaka kaza ce an yi kullum yana magana su abin da ke addini ka kira ya kaza har ga ladabi kaza kaza suke kira kamar abin na addini har ma wanda bai ba a ce kaza bai sa annabi haka dai mun banta mu da su wanda mun ce mun bid'a ne ba mun kurin mu karanta mu hudi ne ba mu taba cewa kaza mu hudi ne muke abinda malamai suka ce shi muke cewa kaza gaskiya ba namu bane ba kaza kaza Allah ya shaida mu dukkan amin sai harfan suratul waqi'a da rama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة أن سورة الواقعة tana daga cikin surori masu bayani akan wunin kiyama wanda shine kamar da yake ruwa tabbatata ta albani ya tabbatar da ingancin ruwayar wata rana abubakar sadiq ya ce ya rasu da ƙarshe ya rasu da ya rasu da kawo da hurhura iya kamar haris ya saki wani wura sai na baka ce mishi shaibatin yahud wal waqi'a wal mursalat wa amma yatasaalun wa za shamsu kuyura yace abin da yasa da wurwura suratul hud irin abin da yake cikin ta na tashin hankali na tsoro da yace irin su waqi'a irin su mursalat irin su amma yatasaalun da ita shamsu kuyura duk wannan suna ba da bayani ne akan tashin kiyama wannan tashin hankalin da yake ciki ya ce shi ya sa shi hulura yan almuhimmi dai wannan sura tana daga cikin surori masu bayanin tashirin kiyama da tashin hankalin kiyama da mu kuma yawa duk wanda ya san karatu balle in ya kwan biyu wanda ya san karatu a da an ce waqi'a suratul waqi'a kaje sura ta neman arziki mu a jama'a ana ganin kiyama su kun arziki neman kuɗi eh da da kayan ce waqi'a za za waka za mu shi za waka kuɗin neman kuɗi ne ki to abin da ya ka haka yan uwa akwai ruwaya wadda ba ta da inganci zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wacce ke kawo fadala ta jin mai karanta waƙiya ba shi ba talauci har abada wannan shi ya kawo a rubuta a sha kuma a karanta kullum to gaskiya ruwayoyi ne ba su da inganci daga annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake zahirin aya aya tana karantar da mu da wannan rana mai tashin hankali wadda kowa ke jira shine wunin kiyama shine cewa idza waqa'atil waqi'a Allah subhanahu wataala ya kira ya bamu labari idan mai abukuwa ta abu laysa li waqa'atiha kadhiba ita kuma abukuwa ko kasancewar kiyama wani al'amari ne wanda baya ƙaryatuwa tabbas yace khafidatun rafi'a wani kiyama za a ƙaskantar da wasu manya za a ɗaga wasu marasa daraja kiyama takan karya ƙaskantar da wasu masu girma a duniya ga su ƙaskantattu ba kowa ba a wurin kiyama kuma ga wasu bayan a duniya ba su da daraja alahira su suke da kima matsaukakiya wani shi ne lamarin kiyama ta karye wasu ta ɗaga wasu da lamarin addini bai da bukata na asali ko dukiya wani matsayi daban alaƙar bawa ne da Allah yawa da mun diba a kan daraja hikiman Allah a ƙur'ani kam tun daga bakara kuma tun daga fatiya har nasu duk wannan kahurin da annabi ke gwagwarmaya da su ka ka gaba wani sunan wani kahuri ƙarara duk kahurin da annabi ya rada su ta sa bujani daidai da ishara amma a ambata sunan wani kawuri a ƙur'ani ɗaya aka ambata sunan shi ɗaya shi ne abu lahab shi kuma ku diba dangantaka shi amin anasala amin mazalar amin mazalar anasala mana amin shi ne cikin tsaye amin shi ne amma allah ya ambace duk matsayin shi dangantaka shi ba ƙure shi ne amma da yake kafiri babu imani shi allah ya ambata ƙur'ani kuma ambata da tsinuwa a tashin kiyama tabbat yada abi labin wa tabba sun taɓe hannayen shi kuma shi ma ya taɓe wannan ana karanta wannan aya ta shi kiyama an an zama daraja da ƙwarin shi da sauransu da matsayin shi amma gashi abin da ya same shi na tsinuwa kuma ana karanta ba da ɓace da an mun zala ne aka karanta wannan aya saboda kara tsinuwa ta tafi gare shi hikimar Allah kuma duk wannan sabon har sa Abubakar su Ali su Usman su umar kaf ba sahabin da aka kama suna karar a ƙur'ani sai guda shi kuma iya da bauta ma zai da bin harisa shi kadai aka abu suna shi karar a cikin ƙur'ani shi kuma ba wani iya da abin bauta ba wani ma na gina shi dago har ƙur'ani kenan wasu a sama manyan gasu an karya su da tsinuwa wani kuma da yabo kun ba wani in haka kiyama take za ta daga wasu bayi masu marasa ƙima a nan duniya kuma ta karye wasu manya a nan duniya kuma a can a karye su sanar salatar ke cewa roba ash as agaba wadafin bil abuwab da waka sama alallah da abarra ta dewa daga cikin bayan allah akwai wasu bayan ga sunan babu tagara babu wani kayan kirki babu wani tagara shiga ta kwarai ba kowa bana idan mutane inda su gidan kuma za ka milo musu yauri dufun bil abwab amma wannan gashi kaga ba kowa idan mutane amma ce daga kasan Allah na fara inda zai rantsuwa kan wani al'amari ga Allah Allah bai Allah bai barin shi kafara bai kafara sai abin yawa kana ce wallahi garin ne hanyar ruwa hanyar ruwa an ba ruwa ba kafara zai ko to ruwan zai wallahi wani ka ga kaza wallahi ai kaza wallahi kuma yi zai akwai irin bayin Allah kissa ta wannan jureji ta ishe mu misali jureji ba annabin Allah bane ba ba bai cikin wasu da aka ambata amma imanin shi da Allah alaka shi da Allah wani yayi wani abin a zo a gani wanda iya ba mutum yarda da Allah bawa kullum ka yarda tsakanin da Allah ko in yarda tsakanin da Allah ko duk tsakanin ɗaliba matsala kun kowa mai iya durej an zo an mai sharri na magana zina da wata mace bayan an san da kisa ce doguwa wanda cewa bawa ne na Allah mai hidima mai bautan Allah kurin kurin bautan Allah kurin ki babar shi ta zo ta kiraye shi iya sallah akwai jahilci san ibada yake amma bai sama di bai sama hukunta shari'a ba an kiraye shi ibada yake amma babu sanin hukunta abun shi iya ga uwashi ta kiraye shi kuma iya sallah bai san ban matakin da dauka sai ce Allahumma ummi wa salati Allah uwata kuma ga sallah ta ina ya jure ya jure sai ci alamun ummi wa salati ya sa matakin zai ɗauka a musa kira zai bar sallah wasu tana kiran shi ko ku sallah zai bauta Allah zai to ganin wannan bauta ce ba Allah bai tsira mashi ba kurin san bauta Allah da kurin ba wajibi bane ba ba abu ne nafila ce kenan kiran washi ne wajibi wannan jinkiri da washi ta mai mugu adda durej ba ka san gani na ma da yin bautar ka to kama Allah gama ka da fuskar mazanaciya ka yi da hulɗa mazaciya shi kenan ta tahita ka ga haɗarin magana uwaye ka gani ba ma waliyan Allah ne ba ma tambaya waliyan Allah ne amma haƙƙin uwa girman haƙƙin uwa ta mai wani addu'a addu'a ta kama shi jurai wata mace ana tattaunawa a cikin gari irin kasan kullum da rashin sun ce kowa lalace ko ina ɗan duniya sun ce kowa lalace bisa san kowa sun ce kowa zan ɗan duniya yanzu ana magana ibadar Allah ta jure irin wani aka turun tattauna ta majalisi ana irin wani ibadar da yake su ce kai gobe shi ba za mu gama da shi inda jure ne shi ke bota waye sai muna wuce za ka za ka za za mu gama da shi aka shirya da wata karuwa za ta je ta ado ta ba da kanta ta gani dai in tsoron nan gaskiya ne ta ci kwalliya duk abu da ake ya mace za ta yi an diba kyakkyawan mace aka diba ta kwarai za ta ji hankalin shi ta iske shi inda yake duk abin za ta yi ko aka ba ta shirka noma ya sami jaraba ba na biyu kula da ta ba to amma wannan jaraba ta uwa tana kan shi yurai ya amsa biya masa ba ke ta yi ta nemi wani ya neme ta ta yi ciki da ciki ya zo tana aihuwa to wance wannan wa ta ci ai dan jureji ne jureji jureji dama masu complication daban suke su kuma na mutanen mutanen gari ya ya ku bayi durai shi da aka ce ya kiyaye bautan dashi mun dashi mun na ci da kaza habba aka zo da yan gari aka zo aka ca iya sama dakin shoma daki na ake mutaka kara hau take janye ma farangal kan su kuma kuma bautan Allah aka horko shi aka rushe dakin kai da mutum banza da kaza da me aka ta kidan aka mai ca bayan an wada shi kaca kaca an rushe shi yayi wa me ma suka ce kai ashe kai mazinaci zina ci dawa da wannan mata wani dama ɗanka ne daga nan ma ya gano mai matsala ya gano a da'awar shi bayan neman dai gafara ta Allah da neman warwar tsakanin shi da Allah sai ce ainihin gulam ba wa ba mai wahayi amma san Allah bai kuma da shi ya ce ina na yake aka ce gashi kurhi ya zo aka mai yaro kurhi danne ya tsaye cikin cikin yaro ya ce ya gulam mun abuk yaro samun aiwa ya ce yaro wa ubanka yaro a zanen guru kasan yana yadda da Allah kullum Allah ya ba yaro magana ko ya magana yaro ya ce wani makiyayi kowa sama sama kuma Allah bai kuma tattar shi ba al-muhim kaga idan mutane ba ko dan haka yana nabi ce akwai mutane da yawa ba kowa bane ba ba su da kima amma suna daraja a wajen Allah kenan Allah iya alaka kenan ba bane na matsayin duniya matsayin duniya daban ne to kiyama haka take kaskantar da wasu kuma ta daga wasu idza rujjatil ardu rajja Allah ce idan ƙasa ta motsa ko ta girgizawa irin girgizawa ta musamman tata idza zulzilatil ardu zilzalaha shine magana kai ƙasa idan ta girgiza girgizawa ta musamman in waye ishe ku aya girgiza ƙasa da aka kwanan nan a Turkiya har yanzu abin da ake lissani na rizta na abin lissani girgizar ƙasa an ce hanzu ba a samu ta minti ɗaya ba duk wannan bala'i da aka a cikin kwana mutum dubu ne suka mutu turkiya zuwa syria duka ba ta kai minti ɗaya ba ɗan segon ne ɗan ɗan mutu kun za ɗan motsa kurin kai ka segon ne kurin ake hanzu an ce hanzu ba ta minti ɗaya segon ne ƙasa da minti ɗaya ne ta segon da ke kurin gigi da bala'i da ake kai ta tashin kiyama ka ƙasa ta kare wata kamar mutum kamar mutum an gurma abin kayan abin a gurgurin bayan take mamaki gini hawa goma hawa ishirin kun ya koma libar wurin libar wannan ɗan kaɗan ne ɗan wani wuri ne kaɗan aka ɗan taɓa kuran tunan an ce wannan za ta yi girgiza ta musamman gaba ɗaya gaba ɗaya ce nan za ta girgiza tabbas ɗan uwa wannan abu ne wanda zai wakana a wunin kiyama idza rujatil ardu raja wa bussatil jibalu bassa kuma idan su kuma duwatsu za a nike su dutse zai koma gari tamuru jiwa tasibar jami'ar ta wai tamuru marwa sahaba Allah ce za ka dutse ka tsaman dutse ina duniya ne mai kwari mai yauni gashi nan kaman iya tafiya kaman gilgiji shi sai Allah ka cewa wa yas'alunaka 'anil jibal fa qul yansifuha rabbi nasfa fa yadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta suna ma tambaya matsayin dutse ta gaya musu yansifuha rabbi nasfa ubangijinka Allah zai nike dutse nikewa fa yadharuha qa'an safsafa za a bar kasa tare libir bula guda babu turuwa gangare kasar kan gaba daya za a girgiza ta koma libir ba turuwa gangare gaba daya za ta koma daidai rigo guda wannan abin zai waka ne ce kenan idan mai abkuwa ta abku wannan abkuwa ta ta ba magana karyatawa hafidatun rafi'a tana kaskantar da wasu daga wasu bayi idan rujatul ardu rajja idan kasa ta motsa motsawa wa busatul jibalu basa idan aka nike dutse nikewa fakanata haba'an mumbasta dutse ya zama to kaman kura abin shekewa nan haba'a ana siffanta kura ma wadda ido iya da wahalar ganinta a na ke ganin haba ta misali inda take ganuwa misali wanda ya san da ana ta misali kaman taga idan hasken rana ya bugu ta kana cikin daki kana ga basu yago ko ka zuwa misali a yanzu faran ka haska hutula ko ka ba ga wani wani abu haka ba gani amma haka haska hutula sai gana wata ƙura tana yawo amma ka ido bai gani sai wani abin haske ya hasko abin kake ganin shi shi ma'ana kenan da kenan ƙura ce ƙware ma wanda ba ta ganuwa kenan za a mai da dutse ya niki ma'ana ƙware kenan niki a ce limus tunan sai Allah ya ce kuku mutane wa kuntum azwajan salasa wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون
في جنات النعيم في جنات النعيم
na'am yanzu nan bayan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin irin abin da zai wakana a wannan rana sai shiga mana hukun mutane mutane kashi uku ne ku wa kuntum azwajan salasa a wannan rana bayin Allah mutane kashi uku ne yace akwai fa ashabul maimanati ma ashabul maimana akwai ɗan dama wanzu a ba takardu a hannun dama cewa gama garin 'yan aljanna mai yawan 'yan aljanna a sabon yami sai ce ma a sahabin mai mana na kwanta fahimin wa ya gaya maka kama girma abu ne wa ya gaya maka wa'inan su wa ya sabon mai mana kuma ce akwai wa a sahabin masha'ama ma a sahabin masha'ama da 'yan hagun wanda aka ba takardu a hannun hagun wa gaya maka suwaye na ce da tafsi da a fita abin suwaye wannan wanda aka ba takardu a nagu mana yan wuta sai ya ce maka kuma akwai wasabiqun sabiqun akwai yan gaba dai gaba dai yan gaba dai gaba dai na gaba gaba ya ce ulaiikal muqarrabun wa'annan yan gaba gaba dai asabiqun yace su ne makusanta na Allah a cikin ukun su ne mahi kusa da Allah sun bayi man kima daraja Allah samu alayansu ya ce wa'innan fi jannatin na'im zumuna za a yi magana yanzu a kan asabiku ya ce suna cikin aljanna jannatin na'im gidajen aljanna na ni'ima yaya suke sullatun ثلة من الأولين وقليل من الآخرين sullatun min al'awwalin wa qalilun min al'akhirin nan cewa wasu jama'a da dama a cikin ‘yan harko kuma da wasu ‘yan kaɗan a cikin ‘yan baya wani malaman tafsiri magabata tun lokacin magabata bi'ai wanda mutum malaman almajiran sahabbai kan suwa ake nihi sullatun min al'awwalin wa qalilun min al'akhirin shin kamar da ina ibn jarir tabari irin su katada da sun kawo maganganun cewa ana ni a cikin al'umma ta farko sun yi yawa akan al'umma ta baya suwaye yan baya mu ne yan baya ai wanda ibn kasir rahimahullah ya kawo maganganun waɗannan malamai kuma ya rihe dai kulasa kin magana ya ce ya goyi bayan masu cewa wannan kalma ana ni'i ne duka maganar awwalin wal akhirin ana ni da harkon wannan al'umma da ta. ce ya hi madogara ta ƙur'ani da sunna wannan al'umma babu wata al'umma da take da daraja da ƙima a wajen Allah kamar ita wanda nasi kuma ya kawo hatta ma a gidan aljanna gaba daya annabi ya ce tun da iya magana rubu a halittar suka kabbara ina fata za ku zamanto 'yan karkin aljanna suka allahu akabar hatta kai magana rubun 'yan aljanna abin tabbatacce cewa wannan al'umma muka yi kowa yawa aljanna iya cewa kuma mu ne na ƙarshen zawwa amma mu ne na harko a ƙiyama hatta gidan aljanna ce duk da mu ne yan ƙarshen zawa ya ce amma mu ne farkon shiga gidan aljanna ya ce fa'aci ba ce za ni in je ƙola aljanna shi da farko aljanna zan fara zuwa ƙola aljanna zan nema a buɗe mala'ika mai gadi zai ce wane ne in ce muhammad zai ce bi ka umirtu allah fita lihanin kabbalak kai dama aka man umarni kan buɗe ma kowa wannan ƙofa kafin kai hatta wajen hisabi mu za a farawa wannan ce a ƙarƙashin da kenan ya goyi bayan magana wannan ana ni a wannan al'umma akwai muhi an san sahabbai da Allah ya yabi sabon awulun min muhajirin Allah ya yabi sabon awulun an gaba gaban farko na muhajirin da ansar wanda kowa ya san daraja ta sahabbai da muhajirai da ansar wa'annan kala biyu kowa ya san su ne mahi kimar daraja annabi sallallahu alaihi ya yi bayani akan ɗan harkon wannan hatta da wanda suka musulunta daga baya yake cewa wa'annan sahabbai na ɗan harko yake magana da ɗan bayan khalibin walid inda za ka ba da muddi guda ka ba da dutsen uhudu akan lada na zinariya ‘yan harko su ba da muddi guda na alkama na sai lada ba ka kai darajarsa a wajen Allah ce a takaice dai wannan tafsirin ibn kasir shi zama ɗauka kan cewa kenan waɗannan asabi'un na wannan al'umma cewa akwai jama'a da yawa a cikin 'yan harko kuma da wasu kaɗan a cikin 'yan baya gana nan salasan ya magana cewa wannan al'umma tawa har tashin kiyama ba a lalacewa gaba ɗaya har lokaci la ta ɗaifata min umarci alhaq zahirin alamar khazalahum hatta ati amrul lahum khazalik ana dai ruwayar manzala ka cewa al'umma ta sai an samu duk bala'i bala'i duk akai a kawo duk duniya ta rikice yace duniya ba ta rabuwa da wasu jama'a wasu bangare na al'umma ta suna nan akan gaskiya suna taimakon gaskiya duk da kake adawa da su ba ka iya karya su sai dai ka dan kodewa ko a nuni ya samu a duniya to wayannan duniya ba ta rabuwa da su har kiyamatu kenan wannan al'umma ba ta rabuwa da na kwarai ko mun kaɗan kinsu kuma ko ina ne ta wannan da ya kula ke magana kenan farkon wannan al'umma dama an san ya yi daraja akan na baya to wa'annan kala uku da aka ambata dai kenan jama'a masu yawa a 'yan warko kuma kaɗan a cikin 'yan baya idan aka koma ne ɓangare misali masu tafsirin wancan an ana ne a ɗuma sai dai a ɗauka danganin a harko kayi manzan sama ya zo annabawa suna da yawa a kan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hidin shi da ɗauka amma in dai al'umma al'umma ne ta mu ce gaba da kota al'umma ala kulli hali muna fata da samu cikin yan gaba gaba to wa'annan da Allah ya jero asabun awwal ya magana ya magana zai magana suwa zai magana kan asabun awwal yace wa'annan ala sururin mawdu'a على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين yace ala sururin mawduna suna kan gadaje waɗanda suke a jere ko masu ado da saƙa ta kayan ado iri-iri muttaki'ina alayya mutaqabilin suna kishingide hutawa zama na masu morewa na masu jin daɗi suna kishingide akan wannan gadaje mutaqabilin kuma suna kallon juna ba a bar juna ƙiya haka suke zama na karamci ana kallon juna suna cikin wannan hali ya tufu alaihim wuldanu mukallafun يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون suna wannan zamane ana zaman shakatawa ana kallon juna ya tufa alaihim wuldanu mukhalladun kuma wa'annan yara da muka ba da labari ƙananan yara wa'anda suke dawwamar yarinta ba sa girma mun bayan satin da wannan darasin mu wancan cewa wa'annan yara ba ɗiyan ku bane ba na duniya balle su ba wani hidima yaran ɗan duniya bai wa kowa hidima shi ma ɗan aljanna ne manzana ya bada labari a layira ba ɗan laɓuɓu da mai rarrahe da mai koyon tahiya duka gaba ɗaya za a shiga aljanna ya ce a halittar babban ma'adam sittinu da ra'an shekarar yan shekara talatin da uku kowa ya ce hatta da jariri haka zai shiga aljanna bai shiga iya ɗan jariri ɗan ƙarami kowa za a shiga za a shiga kan halitta guda wa'annan yara yaran na musamman Allah ya yi don ganin iya daga cikin ƙawata aljanna Allah ce izar a tafsutan hasutan luluwan masura yaran yaran haske suke ce inda za gansu ce za ka tsammanin lulu na ka watsa ina walwalwal ko da tana yawo su ka kallon yaran jin daɗi ne da nan duniya ka saka ga ƙaran yaro kwashe shi bulbul iya dan yawo iya yankewa yawa a wuri iya burge mutum yaro ƙaran yawo kwashe shi bulbul iya yawo iya kai kawa kuma lokacin wani yaran ne wanda suke cikakku kuma suna haske kamar lulu haka Allah ce duwana ƙara jin daɗi ƙara jin daɗi na aljanna ƙara faranta ma aljanna rai ne suna yawo wal wal wal to kuma yaran suna masa hidima yace suna yawo bi akawabin wa abarik da kofuna kof kof kof kof kof larabci ne kof kof larabci ne kof jama kof ne akawabin jama kof ne kof ne kof shi ba tunan ɗauka ya kof ya ce da kwafuna a bari da ibirin mai a bari kwaf irin za a kama mara makama shi ne kwaf a bari ibirin abin sha wanda yake da abin kamawa kini iri biyu ne abin shan akwai wanda za ka ɗauka ka rike haka nan kuma akwai wanda za ka kama iya da makama nau'in kwaf biyu ne akwai mai makama akwai mara makama ya ce wa ka'asi min ma'in kuma a wannan ana cikin wannan shagali ana kallon juna da wa'annan yara suna hidima gashi nan ka zaɓa kudin ka ɗauka da wata giya daga wuri mabubbuga ta giya lahira kaci gaya maka wa'annan masu wannan shakatawa ana jin daɗi ba irin giya ba ce ba ta duniya ana sha ana su ana kashi da wutsaji a wando a ita wannan giya ce ta morewa la yusaddauna anha wala yunzifun ba a ciwon kai babu jiri babu su kurin a sha ne a more bai za latattun sharibin farafes ce kuma gwanin daɗi ba a sha ana gama huska eh kuma ya ce وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون
na ɗanwa wani abu ne tabbas ga shi nan kuma kama a gabanka tabbas ne sai zaka faɗa. illa muna fata alha da mu zai ya ce a wannan hali wa fakihatin mimma ya takhayyaru ana cikin abin da ake kawo musu akwai kayan marmari duk wanda suka zaɓa za a kawo musu duk abin da kake so za ka komandi a kawo maka duk abin da kake so abin da kake zaɓa wala mu tsayirin mimma shi ta haka da nama na tsuntsaye duk naman da ka zaɓa duk wanda kake so za a kawo maka ba cikin gaba da cika zama kamar na kumburi kama za ka ci eh kama za ka ci ka more duk wannan tanadi da Allah ya ma sabiquna ne yace kuma wa hurun in da mata hur mun ce jamla hawra guda al hawra mata fara fas in jamla aina aina mace mai ido dara dara masu kyau eh eh mata ne farare kuma masu ido masu kyau yace wa'annan Allah ka siffanta maka wa'annan mata ka amsali lu'lu'il makanu yanda ka san lu'lu da aka tsare ba a sanya ya kura ma a bude pau ya bude ka haske haka wannan mata take Allah kai mu lafiya yace duka wannan jaza'an bima kanu ya'malu Allah ba su wannan ni'ima da aka ambato maka sakamakon abin da suka aikata a duniya kaga aiki eh aiki Allah tamke mu da aiki yace la yasma'una fiha لا lagawa
يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما
Mm.
إلا قيلا سلاما سلاما
Allah ce a wannan shagali da aka ambata mana na aljanna a wannan jin dadin yan aljanna la yasma'una fiha lagawan wala ta'sima a aljanna ba a jin magana banza babu hayaniya babu hayaniya aljanna babu hayaniya kuma ba magana can ba wani zinihi magana ta bata rai bata wani rai babu yace illa qilan salaman salam kurin sai aminci tsakanin ku yi sallama mala'iku ko'ina salamun alaikum salamun alaikum da ko'ina suka shigo gaba ɗaya Allah assalam zai ce salamun alaikum shi salamun ƙaunar min rabbi rahim gaba ɗaya an ƙare kowa ya yi Allah gaba da zai mutunci assalamu alaikum ya Allah kenan Allah samu ci gaba وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين na'am yanzu kuma ai mun ce Allah ba mu labari wa kuntum azwajan sadaka mutane a lahira category uku ne kala haya mataki uku ne a lahira yanzu mun ji as-sabiqun sai kuma gama garin yan aljanna wanda su ma dai ana aljanna dai yace su wan mana wanda aka dole aka ba takarda a hannun dama su kuma Allah ya ce ma ashabul yamin bawa wa ga maka su wa ashabul yamin su wasu manya ne wasu masu karamci ne ya ce fi sidirin mahadu في سدر مخبود وطلح منضود وظل ممدود na'am وماء مسكوب وفاكهة مقصرة آه.
لا مقطوعة ولا ممنوعة hasbuk na yanzu Allah yake ce mana ayan wannan ashabul nabi su mana gata su yace fi sidrin makhadud sidr wani suna ne daga cikin ita asalin itacen duniya sidr ice ne mai kaya magariya ce- ce- ce- ice magariya kuma ice mai na aka ce eh, ice ne mai mai kaya to ita wacce ta lahira sidrikin lahira a babu kaya a jikinta makhadud wanda an wunda kaya babu kaya wa talihin mandud da banan banan nonon ɗaya kan ɗaya Eh, ɗaya kan ɗaya banan hada banan hada banan Eh, hada banan Eh, ta musamman kuma ta da'ira ce ta aljanna ya ce wa zillin mamadud kuma da inuwa wadda ba ta da ime hodin gaske ya ce ukulwa la'in wa zilluha min bayani jiya ruwa bukhari ka musulmi ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam labarin cewa a aljanna akwai wata itaciya ice ne guda inu kalkashin inuwar shi doki maguji zai tafiya shekara 100 bai wuta ba daga cikin inu ice guda sai ce maka wazillin mamdud inuwa ce mai hodi mai mai kowar bata kariya wa furshin marfu'a da shinhudu madaukaka masu daraja ko manya shinhuda ce mai girma masu kimar daraja ya ce ashe ce wa ma'in masakub kuma da ruwa mai kaɗauwa bai tsayawa bai ragewa Mm, ba a rage ruwa bai ruwa bai tsayawa Eh, ba ba a rage ruwa cire ruwa ba cirewa eh ba wa can bai tsayawa kaɗawa kurin yake ba eh kaɗawa kurin yake wa fakihatin kasira yace da kayan marmari masu yawan gaske duk wani abin da aka jero ce wani kamar barin la maqtu'atin wala mamnu'a ba sa yankewa a ce sun kare kun ba a hana ka wani duk abin da ka zaba zaka ci kun babu lokacin da yake karewa a a annabi sallallahu alaihi wasallam ke bada wata ran yake cewa an yi yayi sallah ta salatul kusuf sabai suka ga ya, ya kama hannu haka ya kama hannu ya riki ya baya wanda bayan an kare sallah wani ruwaya bayan akwai in suka ga mana iya karewa akwai in suka ga kuma ya kamo hannu abinda ya bayan kare- bayan an kare sallah ya rasulullahi mun ga kana baya baya a wani lokaci kuma mun ga ka kama hannunka ka gama hannu ka jannu ya ce a wannan sallah da na yi ce tun da nake bin taɓa gaba sharri abin tashi hankali irin wanda na gani a wannan matsayina ya ce walla an gwada mini wuta a tsakanin wannan bangon na ga bala'in da yake cikin wuta haka bin taɓa gaba alkhairi na jin daɗi irin wanda na gani a yau ce don an gwada min aljanna tsakanin da bangon shi ne na ga wani nono na cikin itacen aljanna na so in turu muku guda ya ce inda na turo muku da kuma ta tashi kiyama bai kare ba har kiyama ta abin da an huta da awo da wahala so da rabar sha sha wahala eh shi nan bai karewa Mm. ya ce sai ka ci gaba ina sha na wani ko?
وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين
na'am sai ma bayan jin wannan ni'imomi da aka ambata na a ci a sha a gani a ji daɗi kuma sai abokan rayuwa sai aka maganar mata ganin a duniya tun bayan duk muna magana kun hawara horun inu horun tun muke ta kayan baya han zai ba mu ji labarin nan nan duniya ba mata han zai ba labarinsu shi ne na allah kama labarinsu don a duniya mata kala-kala ne kuma bautar Allah suka yi sun bautata ma Allah kuma sun je ga Allah can kuma ga wasu mata na musamman da Allah ya a can wanda kowace da wurinta to yanzu na Allah ke wani labarin wa'annan mata na duniya wata ta arme wata ta tsuwa ma wata ta riba ma duk ta kare ta kwanta mutu to can kuwa kaga aka ce ba tsohuwa shi ne alaka labarin yaya zai da wannan mata na duniya shi ne Allah ce inna an sha'ana hunna in sha'a mata na duniya za a musu sabuwar halitta sabuwa ful duka gaba daya za a sa musu shekaru guda ya ce faja'anna hunna abu kara za mu sanya mata na duniya duka budurwoyi duka za su koma urban kuma a turaba dukkan su gaba daya ko ta ɗabi'ar san mijinta tana so tana santa ba zaman duniya kan duniya ko zama haƙuri a duniya ko zama haƙuri ba da yawa wata kuma haƙuri haƙuri gurin yawa take haƙuri da kai ko kake haƙuri ita in ji ba na iya gurin wani gama saboda ɗiya wani gama saboda dai an kwan biyu wani gama saboda ko danginta ko wani abu daban daidai a yi zama haƙuri duniya akwai kan dewa dewa zama armi zama haƙuri wata bai bai bukatar tabbata kun zama da ke da gurin kun zama haka zama wata wata yawa gurin kun zama ta zama kun zama ta ke wallah dewa zama da ke gurin zama da gurin ta zama da ba ta iya gurin ta zama armi da gurin amma ba ta so to wannan duka wannan Allah zai canza al'amarin yan uwa ba magana ba na mata da maza hatta abokan rayuwa mun rayu kana da imani ina da imani mu yi sallah sahu guda ko mu rayu guda amma kan yi akwai wata abu tsakanin na matsala aka samu hakan sai laka labari na cewa wa naza'ana ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururin mutaqabilin duk wani matsala tsakanin da kai Allah zai hudata babu matsala duk abu da ka tsina ma wani abu kaza duk Allah zai hudata gaba daya za a shiga aljanna ana horin ciki da juna ana san juna haka Allah zai wa mu yan aljanna Allah samu kinan su ma mata Allah ce za su shiga urban suna masu soyayya a turaba kuma sa'anin juna babu tsohuwa babu karama babu zawara babu duruwa ba waye duka shekaru guda shine matarwa tana madogara kyakkyawa wata tsohuwa ta rasulullah ka roki Allah Allah sa ni aljanna annabi an ta ko ka kace ki bayin ƙarya bayin wasa abin da ba shi ba sai ta tsohuwa wacce ga aljanna tsohuwa wacce ga aljanna ita yau ba tana wayo Allah wayo na gama yawo tsohuwa wacce ga aljanna annabi ta kirawo ta yace tsohuwa biki shiga da kina tsohuwa baki ji ba Allah yace inna ansha'nahunna insha faja'alnahunna abqara urban atraba Allah yace za a canza halittai sai a mai da ki budurwa sabuwar ful yawa suke zarta yi kenan wannan shi ne labarin wa'innan mata da Allah ya jero labarinsu inna an sha'ana hunan in sha'a mun musu halitta sabuwa faja'ana hunan abokara muka sanya su budurwoyi ya ce urban suna masu san juna a turaba kuma sa'annin juna wa'innan gaba ɗaya na wane ne ce li ashabil yamin ta majina sadiku da ko su ma nan asadi wannan nan masu takardu ne a hannun dama ya aljanna to amma ta mun ayyuka ta gori uku Allah mata ko Allah ka ta gori uku ne akwai sadiqun ashabul yamin ko ashabul da mashi amma ko to wa'annan kashi na biyu da aka labarin su su ma mata ne na ƴan aljanna duk wanda aka ba takarda a hannun dama to su wannan ita sullatun min al-awwalin wa sullatun min al-akhirin akwai jama'a da yawa kenan akwai a yan warko da yawa kuma akwai an bai da yawa wannan cikin masu tafsirin cewa a sabiqun ananin al'umma ta warko ta annabawa da ta baya na kaɗan a baya ta suka wannan aya cewa da aka sabkar da waccan aya aka ambata sabun awwalun sabun sabiqun sabun sai rasul da kuma mun gome gare mu shine su ma aka musu su ma dai kenan a yan warkon ma akwai da yawa Allah zai ba da wani kategori wani kaso mai yawa a cikin 'yan bayan ma kayan dai su ne a takaice a cikin 'yan bayan ma dai a wannan al'umma akwai 'yan aljanna masu yawan gaske wanda annabi mai ba labari wannan al'umma ita ce mafi yawan 'yan aljanna Allah samu alayin su Allah ce gaba وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال آه.
في سموم وحميم وظل من يحموم مم.
لا بارد ولا كريم مم.
إنهم كانوا قبل ذلك مترفين مم.
وكانوا يصرون على الحنث العظيم مم. جكا.
وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون نعم.
قل إن الأولين والآخرين مم.
لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم
هكذا إذا ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون سبحان الله فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين حسبوك الله كم قوي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته